الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا في كتاب التوحيد na babban malami Allah ya ji kansa da rahama malam Muhammad bin Abdul Wahab inda za mu tashi yau muna sha tara ko ishirin ga watan ɗaya watan almuharram kenan hijirar annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas a masallacin as-sahaba za mu tashi malace fihi masa'il a cikin wannan babu da ya kawo faɗan Allah ta'ala a yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun fihi masa'il al'ula malace mas'ala ta farko a cikin wannan babu tafsirul ayatai fassara waɗannan ayoyi biyu wanda bayani ya gabata faɗan Allah a cikin suratul a'raf aya ta 193 da Allah ta'ala ya ce a yushiriku na ma la ya khuluku shay'an wa hum yukhlaqu shin za su tara Allah da abun da baya halitta da faɗan Allah ta'ala wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir fassara waɗannan ayoyi sun riga sun gabata asani mas'ala ta biyu qissatu uhud qissar yakin uhud wanda shi ma bayani ya gabata irin galaba da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddarta ma ɓangaren kafirai kamar yadda bayani ya gabata maluman tarihi sun nuna irin jarrabawa da Allah ya yi sahaba ridwanullahi alaihim as-salifatu mas'ala ta uku cikin wannan babi qunutu sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-qunut wanda shugaban halittu yayi a bayan yakin Uhud wa khalfuhu sadatul awliya a bayan annabi kuma akwai shugabannin dukkan waliyan duniya idan ka cire annabawa ba wani waliyi kamar sahabban annabi Muhammad alaihi salatu annabi shine sayyidun nas kamar yadda ya ga cikin ahadith masu yawa bayan annabi yana kunuti mamumman su ne sahabbansa yu'amminuna fi sala annabi na addu'a suna amin kenan yana nuna mun in liman na alƙunut mamu za su ce amin saɓani 'yan bid'a wanda ƙunutun shuru ake yi ba mai ji balle ka ce amin ƙunutu na sunna liman zai bayyana addu'o'in da yake na baya za su rinka cewa amin المسألة الرابعة أن المدعو عليهم وأن النبي الدعاء كنسو كفار كافرين على الخامسة annahum fa'alu ashiya abun da yasa annabi ya rinka yi musu mummunan addu'a malai ce saboda sun aikata waɗansu abubuwa ma fa'alaha ghalibul kuffa wanda yawancin kafirai ba su yi haka ga annabawansu ba ni sun kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam malai ce minha daga cikin abun da sun kai ma ma'aiki shajjuhum nabiyuhum sun zubar da jinin annabinsu sun yi yunkurin su kashe annabi a Uhud wa hirsuhum ala qatlihi sun yi kwaɗayin su kashe manzon Allah a Uhud Allah bai ba su nasara ba wa minha na daga cikin abin da ya bata mu annabi da rai yayi musu wannan mummunan addu'a at-tamsilu bil qatla ma'ana waɗanda an ka kashe cikin sahabbai kahiran nan ba su bar su ba bayan sun kashe su guntu guntu sun ka rinka yanke su akwai waɗanda sun ka ƙwalƙwale musu idanu subhanallah kahiri bai da amana akwai cikin sahabbai wanda bayan yaƙi ya ida da cat an ka gane wane ne bayan sun kashe shi ba inda ba su lalata mai da jiki ba sai daga cikin danginsu wani ya ga hannunsa irin zoben da yake saka ta gane cewa ga ɗan uwanta nan to ya bata ma annabi da rai sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa annabi ya rinka musu wannan addu'a ma annahum tare da cewa su waɗannan banu ammihim ɗiyan ammomin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ma'ana dangin annabi ne quraisha amma saboda bambancin aqida sun kai masahabbai irin abun da bai dace ba as-sadisatu mas'ala ta shidda cikin wannan babi malaici anzalallahu alaihi fi zalika Allah ya sabkar akan annabi ayoyi na hana shi yin alkunutu to ayoyin shin suna nuna cewa ya haramta ne idan musulmai sun shiga damuwa su yi kunut la shi annabi Allah ya hana shi malumai sun karantar da mu cewa saboda cikin waɗanda annabi ke la'anta akwai masu rabo a wurin Allah sai Allah ya hana annabi alkunut daga baya Allah ya shiryar da na shiryarwa cikinsu Allah ya tabbatar da waga aya laita laka min amri shay'un ayar na nuni annabi ya bar wannan kunut Allah ya ce baka da wani abu cikin lamarinmu in mun azabtar da su ko mun karɓa musu su ba su bayinmu ne asabi'a qauluhu faɗan Allah ta'ala cikin ƙarshen wannan aya au ya tuba alaihim imma Allah ya karɓi tubansu au yu'adhibahum ko ya azabtar da su fa innahum zalimun tabbas sun yi zalunci amma annabi abinda muke so gare ka dakata wannan alƙunut Ubangiji ta'ala fataba alaihim ya karɓi tuban waɗannan mutane fa'amanu sun kai imani. Ai, fataba alaihim ma'anar shine Allah ya yi musu gamdakatar sun ka samu imani sun ka tuba sun ka koma ga Allah kamar yadda mun gaya muku wanda ya kashe Hamza ya musulunta kuma sahabi ne saboda mutum ya musulunta lokacin manzon Allah to ya shiga cikin tartibin sahaba. sahabbai kakabcinsu in aljanna ne muna fatar wannan sunansu da mun ka zaɓa ma wanga masallaci Allah ya sa gabaci ɗayanmu mu haɗu da su cikin aljanna ya rabbal alamin saboda muna kaunar sahabban annabi wallahi Allah ya tara mu da su cikin aljanna as-saminatu mas'ala ta takwas annabi yace al-qimala yace al-qunutu fin nawazil yin kunuti annawazil shine kamar halin da Nijar ta shiga bayan juyin mulki ba wai juyin mulkin shine halin a ce ce ku ce na saru da biya da ina ce a kama Nijar hari kun ga mun shiga cikin damuwa to ina mahita sai mu gaya ma Allah dan shi kun ga maluman sunna sun ka bada fatawa ai annabi ma in wata ƙasa na cikin damuwa sai annabi aji yana alqunut in ma Allah ya ɗauke musu wannan damuwa ko waɗanda ke musguna maka musulmai annabi ya yi musu addu'a cewa Allah ya halaka su wannan ya halatta a sunna to waɗansu ke cewa akwai ma'ana hadd da kunut in ma tsawon wata ko tsawon mako bi ko kaza malumai sun ci a'a ma dama akwai damuwar da tassa ake addu'a to addu'a dole a ci gaba da ita sai in wanda abun da ya sa ku kunut ya kau ba shi kun samu zaman lahiya kun samu kanku sai a tsaye da wannan alkunut annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alkunutu ba so dai ba so biyu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ɗan Nijar gaskiya mun ga hasken alkunut mun ga hasken alkunut kuma kunutun nan ce kumyata bokaye saboda cikin kunutu kai tsaye muna kaskantar da kai ne ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan za a rike alkunut duk lokacin da mutum ya samu dama in shi kadai ne in cikin jama'a ya yi roƙon Allah ya zamanar da ƙasashen mu lahiya at-tasi'a mala yace mas'ala ta tara tasmiyatu al-mad'u'i alaihim fi ma'ana ambaton waɗanda annabi yake addu'a a kansu cikin sallah ashe ya halatta in wani kahiri ko arne yana damuwar ku ma'ana ku ambaci sunansa cikin addu'a kamar yadda Nijar kun gane Allahumma alaika bi Macron shi asalin sa kahiri ne to Allah shi ke da sani in yana da rabo a gaba ya tuba shi kenan alkunutun ya gyara shi in bai da rabo kuma ya halatta amma kahirin da ya shigo gonar ku yace dole sai ya ka muku hari to ku gaya ma Allah ya halatta ku ambaci sunansa wa asma'i aba'ihim da sunan babansa kamar yadda ya ma'ana ya gabata cikin wannan babi annabi ya rinka Allahumma al'an fulan wa ibn fulan wa ibn fulan annabi yayi kenan ya halatta al'ashir la'anul la'anul mu'ayyin fil qunut mala ya ce a ayyana wani ala'ance ta cikin kunu annabi ya nuna mana yana iya halatta amma ba kowane lokaci ba musulmi dan uwanka komi fajirkinsa to kai kaffa kaffa gakka ayyana shi da cewa kai Allah ya cile ma kana iya ta'amim cewa masu irin laihi kaza la'antar Allah ta tabbata gare su ka kawo hadisi amma shi kadai ka keɓance shi to ana tsoratar da musulmi akan haka amma cikin irin waɗannan halayya kafirai sun dame ku to kana iya roƙon Allah ta'ala Allah ya la'ance su dama kafirai la'anannu ne alhadi ashara qisfatuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma ce kissar manzon Allah lamma unzila alaihi a lokacin da wannan aya ta sabka a kansa wa anzir ashirataka al-aqrabina Allah ce kai gargadin danginka makusanta bala ya karantar da mu tunda Allah ya ce ma annabi ka fara da danginka annabi ya kira dukkan quraishawa ka kafcin su alaihi salatu wassalam ya ma'ashar quraish sai takhfif ya keɓance ya fulan ya abbas ya wani ya wani الثانية عشرة جده صلى الله عليه وآله وسلم قوكري دهم من توانا النبي في هذا الأمر شكين وانا لمرين دعوة بحيث فعل فإن النبي بيججبا يا رنك وأبي كوني فانت شركة سيدة يكي إن ما نصيب بسببه إلى الجنون أنك دنجنا منظن الله زواج هوكا kaga ashe duk wanda zai kira mutane zuwa ga tauhidu to ka jira abun da zai biyo baya an ce ma annabi majnun to kai awwa ya ayyuhal ladhi nuzzila ilayhi dhikr innaka la majnun haka suke huce ce kai kai an ka saba koma wahayi ce eh to innaka la majnun Allah ya tsarkake ta cikin kalam nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kenan Allah na yi ma annabi tahiyya sun ce wallahi kai ba lasta mursala kai ba annabin Allah ne Allah ce ya fin innaka lamin al-mursalin tabbat kai kana cikin annabawa to kai ustaz dan an ce ma kaza ka zabura ko amare ka kamara in dai mutumin bai san abun da ake ba to ka hankura amma in ya sani kai ma ka biya Allah ya fahimtar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai matuƙa wurin gargadi da wa'azi ya kai inda amminsa baban jahal kenan shine babban maki na farko na manzon Allah a gidansu da ya tara Qurayshawa kakaf ya hau dutsen safa ya yi musu gargadi ya ce jama'a in na ce muku akwai yaƙi zoci gare ku za ku yarda kun ce ai ba inin da ka taɓa mu da ƙarya ya ce to wallahi Allah ya turo ni zuwa gare ku baban lahab ya ce alihaza jama'atana don haka ka tara mu don baka da hankali mu mun aza wani labari kwarai kamar ka cira fami reunion wani ya kanci ya zo wani ya yi kaza ya aza ko kawai wani bayani ya ce to alhamdulillah na ga fami na sha Allah ya kamata mu bi Allah shi kadai ce to ba mu gane ba yanzu wanda ya ce a ga Allah shi kadai ba a gane ba an gane mana ko subhanallah ya ce laka ya muhammad musiba ta tabbata gare ka wallah Allah ya rama ma manzon Allah tabbat yada abi lahabin wa tab yan bid'a wai ba a sallah da tabbat yada sai in mutum ya mutu a yi mai tsallar gawa da tabbat yada a kai shi ta gurin abi lahabin Allah ya raba mu da bid'a yanzu masallatai da yawa da an ji liman ya karanta tabbatiyar sai an ji lahiya mutuwa an kai kamar sun haramta karanta tabbatiyar da a cikin sallah Allah kuma yace faqra'u ma tayassara min alquran kenan tsohi da anka lalata musu tunani ya halatta liman ya karanta tabbatiyar da cikin sallah sallar gawa ba a karanta sura mana bayannan da sun ka zo ga manzo Allah suratul fatiha ko gode ma Allah yin salati salatul ibrahimiya sai yin addu'a ga mamacin sai yin addu'a ga dukkanin musulmai rayayyu da kuma matattu wallahi jama'a an ce ma annabi mahaukaci an ce mai sha'ir an ce mai kaza talauci ne ya sa shi wa'azi an ce dan bai da mata budurwa ce bazaura ce ita ta sa shi ya haukace an ce kawai mulki yake so ba abun da ba a ce manzo Allah in ka ji mutane na magana kanka dan wa'azi gayya dame ka tun da an yi ma annabinka ga ka da kuɗi a ce talauci ya saka ko a ce rishin aiki ne ko a ce dan gobro ne in matashi ne gobro a ce gobro zai mu mutane wa'azi kai ka goma baya baka da hankali yaushe gobro ya gyaru balle ya gyara mutane to duk ba dalili ne ba mutane haka ma'ana lamarin su yake mala yace wa kazalika kamar yadda an kai ma annabi law yaf'aluhu muslimul an da wani musulmi al'ana yanzu zai irin da'awar annabi to za a jingina shi zuwa ga hauka sai ai taro a ce dan wani ya hauka shi ba wannan shi ne sama da in ba hauka ba ina wanga addini ya huce gona da iri wani irin wando kana ji ana ko na kanan shi ne to bar dai gan mu karan bani uwar ta bata shi eh baban ne ya sa su cikin addinin larabawa Allah ka tausaya muna الثالثة ashara قوله للأبعد والأقرب faɗan manzon Allah da ya ma danginsa na nesa wal akrabi da danginsa na kusa dukansu kakab ya ce musu la'uguni an kamin Allah shai'a in annabi ya ce wani wallahi kai ma Allah ibada in kan mutu kahiri ranar kiyama ba ni ba kai hatta qala sai da annabi ya ce ya fatimatu binta muhammadin sallallahu alaihi wa sallam la'uguni an min Allah shai'a ma da yake to fa'iza saha ya'ani saha anin nabi sallallahu alaihi wasallam in ya inganta kuma ya inganta annabi ya faɗi haka da bakinsa mai tsarki ya ce baya iya wadatar ma wani kahiri a ranar kiyama wa huwa sayyidul mursalin kuma shine shugaban manzanni da annaba bi annahu la yughni shay'an an sayyidati nisa'il alamin yashi ita ce shugaban dukkanin 'yan matan aljanna fatuma uwar fatuma khadijatu bintu huwaili duk matan duniya kakaf ita ce shugabansu a cikin aljanna ɗiyan fatuma al-husaini da hassan duk samarin duniya 'yan aljanna su ne sarakunansu a cikin aljanna kaga a'ila mai albarka allah ya haɗa ku da mataye na gari ka ji amin babban gwamro ba amin kin gwamro girma da amin amin haka ne abdullahi dan abbas da ya sabta qur'ani khatama sai ya taro matasa da basu arme ya ce ku zo in yi muku addu'a Allah ya hada ku da mataye na gari yana da kyau in kana da wirdi wirdi ba irin na tariqa ba wirdi shine abun da ka saba in ma bayan la'asar ko bayan azhar abun da kan lazimta ma kanka duk ini sai ka keɓance ka karanta aya goma ko safaha kaza ko izini to in ka zo ƙarshe khatama to ka keɓance duniyar musulmai da addu'a Allah ta'ala ya karɓa mun addu'o'inmu kun ga Khadija ita ta nemi manzon Allah ya arme ta kuma armen yayi albarka duk ɗiyan manzon Allah guda shidda Khadija ta aihe su Allah ya ƙara mata yarda Khadija ba ta bar duniya ba sai da Jibril ya zo wurin manzon Allah ya ce ga Khadija nan doki ka ce Allah na gaida ta. Ni ma ina yi mata gaisuwa kuma ka ce mata an gina mata wani katafaren gida cikin aljanna. Hajiya Khadija ba, Allahu Akbar. Samun aljanna yana da wahala ko? Mala ya ce wa amanal insan kuma kowane ɗan adam ya yi imani annahu la ya ƙulu illal haq annabi bai faɗan komi illa gaskiya kuma ga annabi na cewa fatima in ba ci bauta ma Allah ba ni ba ci a ranar kiyama malaki in musulmi summa nazara ya tsaya ya yi nazari ya lura fi ma waka fi qulubi khawafin nas abunda ya abku cikin zukatan yawancin mutane al yawma a yau bayyana lahu tarku tauhid zai gane cewa mutane sun bar tauhidi ba aljanna sai da ta ake a wurin yan tarika ba ga annabi diyar shi ta ciki yana ce in ba ta bi Allah ba shi ba ita yanzu akwai shehin da zai ce ma diyan shi in ba su yi sallah ba in ma sun bar sallah kakaf ya doke musu wallahi wannan ita ce tarika tsantsa wanda da ya shahi kanka ma an yahe ma to annabi diyar shi wata ciki kenan ranar kiyama wa allaita lil insan illa ma sa'a kuma yan tariqa gakku ce mun ce babu ceto akwai ceto ranar kiyama amma ba kowa ke samun ceto ba sai wanda ya mutu da tauhidi sai wanda ya zo da tauhidi mala ya ce duk wanda ya karanta wanda kissa da basira ya lura da abun da mutane suke ciki zai gane cewa mutane sun bar tauhidi fa wa gurbatu din kuma zai gane cewa addini har yanzu matsayin bako yake hadisi sai wanda imam muslim ya fitar annabi ya ce bada al-islamu gariban wa sayaudu gariban fatuba lil guraba annabi ya ce addini ya fara yana bako mene da bakonci addini in ka kawo abun da shi ne asali Kur'an da sunna sai a ce gashi nan ana nunin ka shi ne bako yanzu dun nijar musulmai muke ko to yanzu cikin musulmai in kai abun da annabin yayi wanda ya ka islam sai an nuna yatsa to shi ne gurbatud din yanzu cikin musulmai wagga magana in ka ta ana ta hattara shehi za ka ce in ya shafa kanka ba ba a samu gafara kuma shi annabi ya shafa kanun mutanen da sun mutu kun shiga huta cikinsu akwai shugaban munafikai tuwar manzon Allah an kai mai likafani tuwar manzon Allah wadda tuwar manzon Allah ya halatta ka jika cikin ruwa ka sha ruwan za ka yi lahiya bi iznillah amma saboda shi munafici ne bai da shafa kuma annabi ya tsaya kabarin sa ya addu'a Allah ya ce ban karba kenan ceto dole sai mutumin mai tauhidi ne wanda kuma zai ceton ba shi zai zaɓi cewa Allah zan yi ceto Allah zai ba shi izini man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi sai da izinin Allah kenan an tarika ku kwantar da hankalinku ba bu ka sabon addini ba ba mu son fitina muna son ku gane haqiqatu din menene addini na gaskiya addinin mu ba na yaudara ne ba a ce in ka zo wurin alhaji ka ka mai ziyara an shahe ma shekara zunubin shekara dubu kuma ka yarda ko ga wani kabari can a Nijar in kai ziyara shi kana da ladar sahabbai talatin ko shehin kai ce shi sama ya yi tsalla kuma muridi ya yarda ga mutum kuna ga bai iya hiro kuma ya ce ya je sama ya yi tsalla wa ya kai shi sama Allah ya raba mu da tariqa malam subhanallah Allah ya tabbatar da mu akan sunna ya karbe mu akan sunna ya tashe mu ahli sunna ya rabbal alamin nan ne babi ya zo ƙarshe sai mako na gaba za mu tashi kun babi hatta idza fuzzi an qulubihim insha Allah ta'ala